عظيم واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنام وسيد المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب شرح لي صدري آمين.
ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإهلاك في القول والعمل آمين في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna ma Allah godiya da ya ƙara ara mana dama da rai da lokaci muka dawo cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a daidai wannan rana ta ranar asabar wadda ya yi daidai da sha bakwai ga watan ramadan hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya yi muwafaka da takwas ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salatu wasalam dubu biyu da ishirin da uku muna cikin surati taha idda malam ya karanta mana faɗan Allah madaukakin sarki daga aya na 23 Allah yake ce ma sayyidina Musa al-Kalim izhab ila fir'auna innahu taga qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ashdud bihi azri وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى muna cikin kissa annabi Musa kissa mai cike da mamaki kissa mai cike da ayoyi kissa wadda take cike da misali a baibaɗan lura wadda ke kiran hankulan masu imani kan ƙara gane Allah da fahimtar Allah da kankancewa da Allah sannan kuma kisa da take karantar da mu ƙarshen wadda suka saba ma Allah koya suke jin sun ɗaukaka koya suke jin Allah ya ara musu daman duniya Allah yake ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam yanzu misali kad alwahu Allahu bil barahin min indi Allah ya gama karfafa annabi Musa da hujjat daga wajensa yanzu abin da ya rage bashi aiki ba shi aiki to aikin farko da Allah ya bashi shine izhab ila fir'auna innahu daga wato a cikin lamarin annabi Musa akwai ban mamaki in za mu tuna mun karanta kaɗan daga cikin tarihi sa can a cikin misali suratul araf sannan daman tun daga araf babu wata sura da ta fede bayanin annabi Musa kamar daha to kuma daga daha ba za mu sake samun cikakken kisa annabi Musa ba sai mun je ƙasar to za ga yadda misali abubuwan usulubin tarihin yake tafiya Allah ɗaukin sarki na ba mu labarin gafa shi yanzu shi annabi Musa kamar yadda a cikin suratul qasas Allah maɗaukin sarki yake ba mu labarin cewa bayan wannan faɗan da ya faru tsakanin shi da baƙin da din wanda yake cewa fa kaza fa qada alayhi annabi Musa yayi mashi wannan nushi din ya koma ga Allah har dai abin da zai annabi Musa yanzu dai ya gudu ya bar ƙarsan Misra ya koma Madina da sama sannan kuma bayan ya kuwa madaina shauƙin saduwa da mahaifiyansa shi ne abin da ya dawo da musa ba wani abu ba yanzu ya hankalin shi ya koma yana son ya ga mahaifiyansa shi yasa ya nemi izini bayan ya ƙara shekara goma a Madaina to sai kuma ya zo ma daidai da lokacin kaddaran Allah ta zo na bashi annabta to ya kamo hanya yanzu har ya gama yana cikin hidabi da Allah Allah ya mashi umarni na ishaq ila fir'auna tafi wajen fir'auna sai aka kawo illatul ula li zahadihi ko li maji'ihi ila fir'auna innahu daga ma'ana inna fir'auna la'alim fil ardi lalle fir'auna yayi kangara ya ji ya isa ya ji yayi takama a bayan kasa shine Allah yake cewa innahu daga to annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zauna gidan fir'auna ya san zalaka irin na fir'auna da 'yan fadan fir'auna kuma shi hasali ma har yana tare da wata illa wanda wannan illan tare da wai annabi Musa ba wai yana ma Allah magana akan ya san Allah ba zai karfafe shi bane bayan ya riga mai umarni a'a saboda sanin Allah ina neman misali a talab min al-mazid min fada'ilillahi wa karamihi wa judihi ina neman ƙari daga falalan Allah da baiwan Allah don ya samu abin da zai iya rugurguza hujjan da duk fir'auna zai taso da shi shi yasa nan ya fara neman tallafi kaga wannan yana nuna mana cewa a koyaushe bawa ya rika neman taimakon Allah gashi Annabi Musa yana cewa rabbi sharah li sadri abin da nake nema na farko daga wajenka ya ubangiji shine ka yalwata kirjina kaga annabi Musa nan yana cewa rabbi ishraha li sadri kaga ma'ana nan ayan tana dilala kaman kafin lokacin as-sadru laysa bi munsharihi kirjin annabi Musa a wannan lokacin bai zama abun yalwatawa ba a'a shi ko manzo Allah a farkon karo ne Allah ya ce mashi alam nashraha laka sadrak wata anuna maka at-tabayun fil maqam bambanci tsakanin martaban manzon Allah da martaban annabi Musa alaihi salatu wasalam shi annabi ba shine misali a dahullahu min ghairi su'ali Allah ya bashi ba tare da ya nema ba Allah madaukin sarki ke ba mu labarin tattaunawarsa da annabi Musa na farko shi rabbi sharah li sadri Allah ka bani yalwan kirji saboda iya daukan sakon da zaka dora a cikin kirjina shi yasa can manzo Allah Allah yake ce mashi tunda mun san kai dan sakon mu ne muka yalwata ma kirji watan wannan yana da cewa ko kai malami ne ka rika noman Allah ya maka muwafaka ya kara maka haske eh ga annabi Musa tare da nubuwansa yana neman Allah ya ba su inshirahu sadan sannan wa yassir li amri saboda misali Allah yana ce manzo Allah inna inna inna menene asna ilayka qawlan faqila Allah yace mun sauke maka magana mai nauyi menene wannan shine huwar risala shine manzanci zuwa ga kiran duk duniya ga baki daya to annabi Musa ya san tunda ya san cewa Allah ya yi Ibrahima ya yi Nuhu ya yi wane ne ya san irin gwagwarmayin da suka yi to shi ma yanzu yana neman sauƙaƙewan al'amari Allah ka sauƙaƙe al'amura na na annabta wa ahlil uqdatan min lisani sannan allakana da nake fama da shi a harshe na to Allah ka warware shi malamai nan sun yi sabani shin Allah ya warware mashi allakanan ne ga baki ɗaya ko kuwa a sai in zai magana da fir'auna ko zai magana da al'umma wajen isar da sako ne ake gane zancensa a sababu lizalika annabi musa alaihi salatu wassalam bayan kasancewar shi a gidan fir'auna wadda ya shiga gidan fir'auna ta hanyar mamaki annabi musa alaihi salatu wassalam sai Allah maɗaukin sarki sai ya sa shi wata rana ya rarrafo ya rarrafo ya rarrafo zo inda fir'auna yake ya hau jikin shi sai kama tsige ma fir'auna gemu ya kama tsige fir'auna gemu kuma duk tsigan da zai yi irin tsigan mutum ɗan shekara arba'in fir'auna sai ya ji zafi har kwakwalwar shi sai ya yi ihu ya ce ya ce ma matan shi anya wannan ba shi ne zai halaka ni ba ta ce haba ba haba sarki yaro ɗan jinjiri kai mashi wannan sai ce yana da hankalin shi ta ce a'a to yanzu in kana so ka gane ka sa mai zinare a ƙwarya ɗaya ka sa mai wuta a ƙwarya ɗaya idan ya ɗauki zinare na yadda da kai idan ya ɗauki wuta kuma to kaga cewa misali bai san ma abin da yake yi ba annabi musa da ya kai hannu sai allah ya sa jibrilu sai ya kama hannun shi ba ka ji yadda allah ke kiwon bayansa tun a farkon tasawansu sai Allah ya sa fir'a ya jibril ya kama hannunsa ya tsallaka da ita sai cikin inda wuta yake yana ɗauka ta ƙona mashi hannu amma Allah bai sa ya ji zafi ya yarba sai da ya sa a baki yana sa a harshe sai ta ƙona mai harshe to lokacin da ya taso sai taso yana guna-guna shine alkana yana yin in'ina yana in'ina sashin malamai sun ce daga nan ne aka fara in'ina kafin shi Allah bai taba kawo mai in'ina a duniya ba amma Allah shine ya san daidai to wata abin mamaki hannun annabi Musa sai ta ki warkewa da wannan wutan da ya dauka sai ba ta warke ba duk maganin da ka san za a yi fir'auna yayi don hannun Musa sayyidina Musa ya warke bai warke ba ashe Allah ya sa rashin warkonewar hannun a matsayin aya ne saboda lokacin da yazo zai mai ihtijaji da yake cewa kana da wani Allah ne ba ni ba sai ce Allah da ya warkar min da hannu san da ka kasa eh Allah da ya warkar min da hannu san da ka kasa wasu ko malamai suka ce Allah ya ki warkar mai da hannu ne saboda karsa hada ƙwarya ɗaya da fir'auna saboda Allah yadda yake itinayi a cikin lamarinsa annabi Musa alayhi salatu wassalam yake cewa wa ahlil uqdatin min lisani wannan allakana da yake harshe na Allah ta warware mun shi yafqahu qawli dan in ne magana a fahimci me nake niki sako na ya isa wajen wanda ka tura ni in isar mai da sako waj'alli waziran min ahli sannan Allah ina neman ƙari ka bani mataimaki daga iyalaina amma kar ka kawo mun shi daga nesa wanda ya san ni na san shi ya san halina na san halinsa zai fi misali mu ɗabaga da yin mini taimako to kama an tambayawa ne sai ce haruna ahi kaga almazi da minar ta'akid eh haruna dan uwana ma'ana ahi din nan badali ne na haruna ko kuma ya zama siffa ne na haruna nan wata rana na Aisha Allah ya kara mata yadda za ta je Umara sai ta ji wani balarabin kauye suna muhawara sai yake cewa kai duk a duniya ka taɓa sanin wani ɗan uwa an fa'u na ahihi sai ce mashi wallahi na sai na nayi tace a zuciya tace kai kyau ai wannan zai yi kafara gashi ya rantsi tana jiran ta ji me zai ce sai ce Haruna Musa mana san da ya neman ma dan uwansa annabta eh shine dan uwan da ba a taɓa irin shi a duniya ba eh da ya ce da ya ce Haruna ahihi da yake cewa waje alli wazira min ahli da ya tsaya a nan da ya isa a ce ce Allah ina son ka nada shi annabta a lokacin da ya magana sai Allah ya tura dan sako ya isar da Haruna ka zama annabi amma ka zama annabi ne saboda Allah ya amsa addu'an dan uwanka ya zabe ka shi yasa lokacin da annabi Musa ya kamo hanya sai aka tura mala'ika ya ce ma Haruna ya taso tare da Musa a hanya saboda su je su isar da sako sai yake cewa ashdud bihi azri Allah ina kuma nema ka karfafi lamarina da shi shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa a hadisi Imam Buhari Allah bai taba aikan wani annabi daga cikin annabawa ba bai taba tada wani halifa daga cikin halifocinsa a bayan kasa ba face sai ya bashi waziri mataimaki manzo Allah yana cewa ina da wazirai guda biyu a ƙasa ina da wazirai guda biyu a sama wazirai na ƙasa shine sayyidina abubakar da sayyidina umar wazirai na a sama shine jibrilu da mika'ilu eh ma'ana kowanne annabi Allah yana bashi waziri ɗaya ne amma ni sai ba ni wazirai guda hudu da rundunan sama da rundunan ƙasa saboda misali lamarin shi mai girma ne sallallahu alaihi wasallam Allah babba ne alaihi salatu wassalam eh shi yasa wani daga cikin sadatu yana cewa Allah yace lamari na babba ne dan haka Allah ka bani babban kaya wanda zai taimake ni wajen kira zuwa gare ka Allah madaukakin sarki yake cewa wa ashriku fi amri to ga addu'an nubuwa kenan kai musharaka da shi a cikin lamari na ma'ana wa shariku fi nubuwati kamar da shi annabi irina amma to duka wannan annabi Musa da ya roƙan ma wannan kokarin yana nufin dan waye kalubalanci aure ne malamai suka ce a'a kai nusabbihuka katira Allah dan mu yi maka tasbihi mai yawa wa naskuraka katira mu yi maka zikiri mai yawa to nan zikiri mai yawa ashe aikin annabawa ne kuma annabin baya mai iya Allah zikiri mai yawa sai ya samu ta'alludi min Allah sai ya samu karfafa daga Allah shi yasa annabi yake ce ma ma'azu dan jabal ya ma'azu inni uhibbuka fillah ma'azu ina son ka dan zatin Allah amma soyayyen ya sa zan lakana maka wasu abubuwa guda uku zan baka lazimi ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukurika wa ala husn ibadatika Allah ka taimake ni da ƙarfinka akan zikirinka kamar yadda yanzu Annabi Musa ya nema in Allah bai maka gamdakatar ba wallahi ba za ka iya zikirin Allah mai yawa ba wata rana hadisin Imam Ahmad a cikin Musnad sannan hafizul munsiri ya kawo shi a cikin misali a targhib wa tartib manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kan Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yana gida aka ga ya fito da sauri sahabbai suka ce annabi ina zai je me fito da shi da wannan saurin aga annabi ya zargi bai tsaya ko ina ba sai makabarta ina shiga makabarta sai tadda wani bawan Allah ne a shi ya mutu ɗan uwan sun zo za su yi mashi kabari annabi ya shiga kabarin da kanshi yana ku miƙo min shi annabi da kanshi ya gyara shi abu sa'id ya ce da muka kalla da kyau ashe zakirin nan ne wanda in zai zikiri sai ya dafa kunni ma yake zikiri da yawa a masallaci shine Allah ya ce manzan Allah ga masoyi na nan zai dawo gare ni je ka zane masa gata ya rasulullah dan haka 'yan uwa duk sanda kaga zikirinka yayi ƙasa to Allah ne ya ƙara nisa da kai faskuruni azkurukum washkuruni wala takfurun mun wuce shi a cikin Ali Imran ku ambace ni ni kuma zan ambace ka amma annabi Allah yake ce ma ya dawo da wa kullul zalama la yaskuruni ka ce ma azzalimai kada fa ambace ni fa inna zikri iyyahu an al'anuhu idan azzalimi ya ambace ni to ni ma zan ambace saboda ni alƙawari ba na saba amma ambato na gare shi ne in tsine mashi Allah ya kiyaye amin da haka ƴan uwa mu dage mu shiga cikin karakan azzakirin Allah kasiran wa zakirati Allah da ya da ya jeranta wasu muqamai guda tara na ƙarshe sai ce wa zakirin Allah kasiran wa zakirati addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima masu zikiran Allah da yawa maza da masu zikiran Allah da yawa mata Allah ya tattala musu wani irin babban lada da kuma wani irin gafara mai girma shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana mai alkunya da sayyidiz zakirina shi yasa nana Aisha take cewa a hadisin Imam Muslim kana rasulullahi yazkurullaha fi jami'i ahyani manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba yi da wani sakan ɗaya wanda ba a cikin shi na zikiran Allah ba. Ba shi ba wani sakan ɗaya na manzan Allah da sukan ya wuce ba zikiran Allah yake ba. To saboda Allah ya san mu ba za mu iya ba sai ce faskurullah zikiran kasiran ku ambaci Allah ambato mai yawa. Allah sai ya gama ya mu da bayan Allah na kirki wanda ya ba su tutan zikirin sai ce misali haɗa kanka da su. fattabi sabilu man anaba ilayya bi tafarkin wanda zai dawo da kai zuwa gare ni saboda bayan mun zo duniya Allah ya sake mu haka kowa ya kama gaban sa wasu bayan Allah sai Allah bai shagaltar da su da duniya ba bai shagaltar da su da kawunan su ba a su kullun suna ta'addushi fi mardatin lahi sai Allah ya ce to nemi irin su biyo karabkan su haɗo ka biyo zaka sadu da ni idan ka ‘yan uwa mu ta zikiran Allah da yawa, a babu Allah ya ƙara masa yadda yana nan da kaisunsa, kis da kai shi guda dubu hudu ne, ‘ya'yan ƙwallon dabino dubu hudu, kullum sai ya haɗe su sannan yake bacci, e sai ya gama haɗe su yake bacci. To ga shi na annabi Musa yana cewa wa nasu raka kasira Allah manufanmu da haka, mu shiga cikin masu maka ambato da yawa. Allah ka sanya mu cikin azzakirin Allah kasiran wa zakirati. innaka kunta bina basira Allah daman kai haka kake ka san mu kana ganin mu qala qad uti tasulaka ya Musa yace ya Musa abin da ka tambaya nayi maka eh maganan cewa in shara sararin ka nayi maganan in talilul uqud min lisanaka nayi maka in sa dan uwanka ya zama maka waziran kuma in yi musharaka da shi akai a cikin annabtanka nayi eh sannan kuma in sauwake maka zikirina na sauwake maka in sauwake maka tasbihina na yi maka sannan yake ah to Musa ka mance ne wannan ai ba zai gagare ni ba walaqad mananna alayka marratan ukhra ai ne maka baiwa tun ba yanzu ba ta tuna Musa lokacin da mahaifiyanka Allah yake ce mata wala ta hafi wala ta zani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin lokacin ba wani karfi ba wani dibara na ce mata ma ta ɗauke shi ta sanya shi a cikin a cikin cikin akwati akwatin kuma ta jefa shi a cikin ruwa falyil ihliyanmu bisahilin ya uzuhu aduwwun li wa aduwwallah sannan kuma Musa daga nan walqaitu alaika abbatan minni na jefa maka wani soyayya kai tsaye daga wajena eh na baka sirrin sunan Allah alwadudu e shi yasa duk wanda ya ido ɗaya da annabi Musa tun yana jindiri sai ji na san shi saboda fir'auna lokacin da ya gansa yace ka me ya kai kyan wannan fuska watan kamar yadda muka faɗa watan in kana so ka fahimci Allah ka karanta suratu daha ko suratu qasasi ka karanta suratu yusufa ka je gaban malamai su maka tafsirinsu tafsilan to daga lokacin idan ka jahilci lamarin Allah ya rage naka ka ga yadda Allah yake tasarruful aqwal yake mai da ba komi ba komi ya mai da wanda ba shi ba ya zama shi ya ba wanda ba yi da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da fir'auna ya mafarki cewan wani mutum daga banu Isra'ila zai zama sanadiyan amsuwan mulkinsa sai ce to ai mun san yadda za mu yi nastahayu nisa'ukum wa nazbihu abna'akum zamu rika matan zamu rika ba su aikin wahala ƴaƴan mu rika yanka su eh wata ran sanda Allah ya so a samar da Annabi Musa sai Fir'auna ya ji ya gaji da yanka sai ce to mun yi hutun shekara hudu eh mun yi hutun shekara hudu a cikin shekara hudu sai aka samar da Annabi Musa wani ruwayan kuma da ya gaji da yanka sai ce kai to za mu rika daga kafa shekara ɗaya a yanka shekara ɗaya a huta Allah da isan sarautansa aka haifi annabi haruna shekaran da ba a yanka a wajen wanda suka ce shekara ɗaya ne tsakanin shi da shi aka haifi annabi mu haruna a wannan shekara kaga shi fari aka haifi annabi musa a shekaran da ake ake yanka ce sa hankalin mahaifin shekara shi Allah ce karki ji tsoro ai kulawan shi na wajen mu shine nan Allah yake cewa wannan ijazi kenan na Qur'ani shi yasa Allah yake cewa wala qad mananna alayka marratan ukhra Musa mun maka ni'ima ni'ima bayan ni'ima muka dauko ka muka saka a ku a ruwa muka tseratar da kai ka je wajen makiyin ka makiyina ya amshe ka ya dauki tsawainiyan kulawa da lafiyanka hasali ma sai da muka sanya mai ya nemo mai shayar da kai sai da kamar yadda za a faɗa a gaba annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin duk wanci macen da ta zo da nono don ta shayar da shi sai ya kau da kai saboda Allah baya son ya haɗa jinin annabi Musa da wani bare wannan ka ba ƙaramin karramawa ba ne bai son ya haɗa saboda ai jini nono shi ke gina ƙwaƙwalwa shi ke gina gaɓuɓɓa da jini Allah baya son ya sha daga wani waje duk wanda aka zo da shi ya kyamsa to dama akwai ƴar uwansa Maryamu yayansa kenan tana bin gida gida haka har ta ji labarin yana gidan Fir'auna da ce sai ce to ko a kwatanta da ni tana bashi sai ya kai baki zai kama saboda ita jinin sa ne sai ce kai ce kuma gashi ni ba ni da nono to yanzu ya za a sai ce amma na san wata mata tana da ɗanyen goyo ba ta riga ta yi yaye ba inda za ku yadda ƙila a zo a kwatanta ko ya sha shine Allah yake cewa wa haramna alaihi almaradi'a makaranta mashi amsan kowane nono mahaifiyar shi ta zo tana sawa ya amsa akai jinga da ita ta shayar da ɗanta a biya ta alƙawarin Allah kenan ta ce ma daga nan ta ce to ni kun gani ina da miji kuma ina da hidiman gida ga kuma ɗan uwansa nan gaskiya ba zan iya zama a nan gidan ba a bani dama in koma gida kullum in zo da safe in ɗauke shi da yamma in dawo da shi aka ce an baki dama eh haka Allah ya yi ma annabi Musa kaji yanda shi yasa wata rana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wani bature ya kalle shi ya ce wai kai akara maka Allah baka tsoron jirgi ne yadda kullum kana kan sama sai ya ce lokacin da aka haife ni ina gunya daga wanda ake ma jinjiri a jefa sama wa ya rike ni da aka jefa ni ya ce Allah ya ce shi ke rike da ni yanzu to lamarin Allah ke Allah yake cewa wala kad mananna alayka marratan ukhra na'am إذ أوينا إلى أمك ما يوى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم للسائل يأكله عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يسبله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدي يا موسى iz auhayna ila ummika ma yuha ana azfihi fit tabuti faqazfihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khuzuhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litasna ala ayni istamshi ukhtuka fataqula hal adullukum ala man yakfulu farajanaka ila ummika kay taqarra ayna ولا تهزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى الله yake cewa izkur kina auhayna ila ummika tinama na Musa lokacin da muka yi ma mahaifiyanka wahayi ma yuha abin da muka yi mata wahayi shine wa auhayna ila ummi Musa anarbihi muka yi ma mahaifiyan annabi Musa alaihi salatu wasallam wayin cewa ki shayar da shi amma fa in hirti in kin ji tsoro to ga yadda zaki da shine Allah yake kara mana talili anan anqzifihi fit tabuti ki sanya shi a cikin akwati fa qazfihi fil yami sashin malamai suka ce mu'minin min ali fir'auna ya katumu imanu din nan shine wanda ya samar da akwatin da aka jefa annabi Musa alaihi salatu wasallam falyulqihi liyammu bisahilin sannan kogi zai ɗauke shi misali zuwa gaba fir'auna yana zaune a kan karaga da shi da 'yan fada an kewaye shi kawai sai aka ga akwati yana gewaye ruwa yana gewaye ruwa wani kauna an ce da Allah ya ce bi sahilin yana kan gaba sai Allah ya ce ma jibrilu karkatar da da akwatin ya shiga gidan fir'auna saboda ruwan fir'auna yana da link da kogin nilu yadda kowa sai ya nemo shi an tafiyar da shi ya haɗe da gidansa aka ga akwati aka ɗauko ana ɗauko akwati aka zo aka buɗe shi a gaban fir'auna fir'auna ya ji tsoro ya firgice yaka ina ganin annabi musa sai sai da a ita asiya bintu muzaimin sai ce qurrata aini qurrata ainin li walak eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina ma fir'auna ya ce wali sai ce qurrata ainun laki laysa li ya zubillahi ka ji lamarin Allah da yake Allah bai kaddarta mai zai amfana da annabi Musa ba sai ce ka wannan ko zai zame mini sanyin idanuna kai ma ya zame maka sanyin idani sai ce a sanyin idanun ki dai a dai ba zai zama mun sanyin idanu ba sai ce to kai hakuri a sa an yanfa'ana aw natahizuhu walada kai hakuri ka bar shi abkihi ka wanzar da shi zai iya mana amfani ko tunda Allah bai ba mu rabo bane da kai ile zame mana da Fir'auna dai bai sakankance ya yadda ba. Ta dinga convincing Fir'auna sai da ya yadda akan cewa to ya yadda zai dauki Annabi Musa Allah madaukakin sarki sai ya sanya mashi kuma soyayya a zuciyar fir'auna sai fir'auna ya ji yana kansa Allah madaukin sarki ke cewa fagzi fil yam falir ihliyam musailin yahuzu ay fa'alna zalika liyahuzuhu aduwwul mun yaka da shine dan ya je hannun makiyin mu eh Allah bai da maki a aduwwu nafsihi dai makiyin kansa eh tunda ai duk tsiyen da yayi kanshi zai koma ma Allah madaukin sarki yake cewa wa aduwwallahu kuma adu a makiyinka kai kanka annabi Musa wa alqaitu alayka mahabbatin minni a na sanya maka soyayya daga gare ni wa litusna ala ayni ma'ana kuma yanzu na baka dama ka gudanar da abin da ga dama ai ta haka ri'ayatina wa mar'ana karkashin kallon mu da kulawar mu ma'ana wa nadu lana lana hatibuka zamu kiyaye ka zamu baka aminci istamshi uhutuka katina shi yasa ka kawo zarafi zamani katina Musa lokacin da ƴar uwanka Maryamu ta tafi fataqula hal adullukum ala man yakfilu ko na nuna muku wani gida wanda za su shayar muku da dada farajana ka ila ummika Allah ya ce muka dawo da kai ya Musa zuwa ga mahaifiyanka kai ta qarru ainuha dan mu sanyaya idaniyanta saboda Allah ya ce mata wala ta hafi wala ta zani kar ki ji tsoro kar ki bakin ciki in na raduhu ilayki na rantse miki da zafi na sai na dawo miki da shi Allah ya cika alƙawari shi yasa duk wanda ya ba Allah amana zai samu Allah mafificin mai riƙon amana wani bawan Allah zai yi tafiya da zai tafiya sai ce ma matansa a Allah na baka amana abin da ke cikinta sai tafi da ya tafi mata ta zo wajen haihuwa sai ta mutu sai aka binne ta dan cikinta aka zo bayan ya dawo aka ce mashi ai mai ɗakin ka ta iya yayi Allah ya mata cikawa ya ce a kai shi kabarinta ina zuwa kabarin sai kabari na mutu ya ce akwai ya san ya ba Allah amana ba Allah baya tozartar da amana aka haka sai ga yaro yana zaune ya ma fara dan wayensa la ilaha illallah cikin kulawun Allah jalla jalali sai jahatifi ya ce mashi da ka ba mu amana ka ba mu amanan ta ma ita ma da ka zo ka same ki ce sa manzo Allah idan za kai tafiya ka zo mashi sallama sai ce na ba Allah amanan ka na ba Allah amana hawatimu a malik to in Allah annabi ya ba Allah amanan mutum sai ya je ya dawo ya tadda kayan shi lafiya gaske shi yasa ko da tafiya za ka yi sai ka ce Allah na baka amanan kaina da gaskiyar nufi da zuciya tsarkakakkiya wallahi sai ka dawo gida komin bala'in da ake sauka sai ka dawo gida wallahi to amma idan ka faɗa kana ta baba a inna Allah la yastajiba da ai man kana qalbuhu gafilan lahi in mutum yana ba wa magana da Allah amma zuciyar shi bai aminta da Allah ba Allah ba ma zai amsa eh to shi yasa nan da ta ba Allah Allah yake mata alƙawarin cewa za mu da miki da shi Allah ya cika alƙawari Allah yake cewa istum shi'u ta kafa ta kula hal adallukum ala man yakfuluhu ma nuna muku wanda zai shayar muku da da farajana ka ila ummika Allah ya ce muka dawo da kai wajen mahaifiyanka kai ka karra ainiha don idan ta yi sanyi wala ta hazan wannan kalma kalma ne mai girma daga hadarar Allah Allah ce Musa kar kai bakin ciki eh ba damuwa tare da kai shi yasa ma'ana wai nan ya tsebe mashi hazo saboda zai faɗan masa wani abu da ke tada hankalin Annabi Musa wanda Annabi Musa kullum yana cikin razani inda misali Allah yake ba mu labarin cewa wani bawan Allah daga cikin kibdawa da wani bawan Allah daga cikin banu Isra'ila suna rigima suna faɗa tsakaninsu. Fasta gawon sahun lazimin min shi'ati alal lazimin aduwi. Wannan da yake bangare sai nemo ya taimake shi akan makiyinsa. Ko wa kaza Musa faqada alaihi. Musa ya shure shi. Kawai haka fa ya masa sai ya mutu. Sai ce haza min amali shaidan. Wannan Allah aikin shaidan ne. Eh kashare aikin shaidan ne. Allah maɗaukin sarki duk sanda zai magana da Annabi Musa sai ya tunatar da shi wannan abin da ya faru na kashe wannan rai shi yasa sai Allah ya ce karka ji na tunatar da kai wala tazan eh ba mu kama ka da shi ba eh manzo Allah yake faɗa a hadisin Imam Nisa'i yana cewa Annabi Musa yayin da yayi wakazi ma shi wannan bakibde ya kashe ne misali ba a- ba da gangar ba in ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah yake cewa wa qatalta nafsan ka kashe wannan ran baƙibɗe tare da misali alqatil fil haqiqati huwa Allah amma al-Musa huwa sabab fi qatalihi Allah yake cewa fa najaynaka min al-gani katina Musa wani Allah yana mashi idadin ni'ima ne fa a nema kaza nema kaza nema kaza nema kaza yace fa najaynaka min al-gani lokacin da hankalinka ya tashi lokacin misali annabi Musa ma fara ji misali haifan Allah ya ce annabi Musa ya fita cikin tsore bai ma san ina zai je ba kawai ilhama ilahi ne ta karkata shi zuwa ga Madina. Allah yake cewa muka tseratar da kai, muka kai ka har Madina lafiya, ba wani tashi hankali ba tsoro. Ka je Madina ashe za ka je ka ɗauko arziki ne. Eh matan shi ne ke Madina aka hukunta mai zuwa Madina. Kaga yadda Allah ke ta buɗe mana talle-talle na ƙaddara. Eh talle-talle ka gane yadda ƙaddara take gudana. Yadda ƙaddara take gudana Allah maɗaukin sarki ke cewa wa fatannaka futunan to kuma muka jarabta ka jarabtawa falabista sininan fi ali madina inda ka zauna tsawon zama a a garin madina sun majita ala qadar ya musa sannan ka zo a bisa mi'adin gare mu lokacin annabcin ka ya zo to faji ka zo mana misali ala qadar
واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذ أبى إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع الله فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وهي إلينا أن الأبار على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه دغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تهافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك وسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوهي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعلى كل شيء هلكه ثم هداه قال فما بال القرون الأولى الله يتشي مشي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام آه، اذهب أن واصطنعتك لنفسي أي استفيناتك استفيتك لا زابيك دن ذاتنا أي لرسالتي kamar yadda Allah yake ce ma Annabi Musa na zabe ka da manzanci na na zabe ka da magana na rike abin da muka baka ka zamo cikin masu godiya Allah madaukakin sarki ya ce ya Musa inna qad afainaka ku alan nas bi risalati wa bi kalami fa huz ma ataituka wa kun min ash-shakirin to Allah yake cewa izhab anta wa ahuka bi ayati kaga nan Allah ya gama amsa ma annabi Musa addu'a yana musu muhadabal islami muhadaban mutum biyu ko ku biyun nan yanzu ku tafi zuwa Fir'auna innahu daga kaga an sake maimaita daga litta akid Fir'auna ya yi dagawa ya wuce gona da iri fa qula lahu qawlan layyina amma tare da dagawansa in kun je ku yi mai magana na hikima ku mai magana na sauki nan malamai suke cewa tunda Allah yake samar da mai wa'azi in ka cire manzon Allah bai taba gawo mai wa'azi irin annabi Ibrahim Musa ba amma kuma Allah bai taba kawo kangararren kafiri kamar Fir'auna ba amma Allah bai ce in kun je ku kakkaniye shi ku zage shi ku kafirta Allahnsa ba ku ce mai ƙarya yake a fa qula lahu qawlan layyinan yasa Allah yake ce manzo Allah udu ila sabili rabbika bil hikma wa mau'izatin hasana Allah yake cewa fa qula lahu qawlan layyinan ku yi mai magana mai taushi shine misali ya abu marra ko ko misali ku kira shi da alkunya ko ko misali ku yi mai magana mai daɗi shine ku ce mashi kaga kai din nan da Allah ya so zai iya sa kaza da kaza ya bindige ka amma ya barka da za ka yi imani wannan shekara ɗari hudun da Allah ya baka zai wanzar maka misali da samartakanka an ce da annabi Musa ya faɗan ma Fir'auna wannan magana har zuciyar Fir'auna ya kare ya shiga ya shawara da mai ɗakin shi Asiya sai ce to ni da ina ba da shawaran ka bi shi sai da baka san abin da ya zo da shi ba sai ce to bar dai in yi shawara da Hamana mugun waziri kenan da ya tambaye da ya ce Hamana ka ji ka ji ni fa zuciya na ya karkata zuwa ga Allah Musa ya ce za ka ba maza kunya ya ce kana abin bi yanzu ka zamo mai bi kana ne mulki yanzu ka zamo fafadin ya ce to ai kaga shekarun ya fari ta ce zan rina maka gashin ka ya dawo baki an ce shi ya fara rina rina gashi zuwa baki shi hamana ya sa manzo Allah ya ce furfura girmamawan Allah ne idan ka ganshi ka ce ma Allah ka gode ka amshe shi ka ji daɗi daga lokacin Allah zai baka adadin ladansa na lada eh to shi yace mashi a'a ka kawai ba ai duniya yanzu za a fara sai kuma ya karkata sai shedan ya taimaki hamana sai suka samu galaba akan fir'auna saboda Allah bai kaddarta mashi ba Allah yake ce musu a iza ba ila fir'auna innahu daga fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkara aw ayyasha ko ya tuna cewa fa shi ba Allah bane aw ayyasha ko ya ji tsoron Allah ayyasha al'aqiba ya ji tsoron aqiba saboda misali Allah ai a can zai ce fa ma ba ni qurunul ula to shekarun da suka gabata ya suke shi ya san dai sun wuce ba za su dawo ba Allah yake cewa a kala suka ce rabbana innana nahafu ay yaqurda alaina aw ay yadji muna jin tsoron kada ya wuce gona da irin wajen yin zalunta mu da shimfida azaban sa akan mu aw an yadji ko kuma ya dagawa ya kasance ma bai amshi abin da aka zo mashi da shi ba kala la tahafa Allah ya ce musu kada ku tsoro innani ma'akuma ina tare da ku asma'u ina ji wa ara ina gani fa'ati ya ku je in ji Allah fa qula inna rasula rabbik ku ce mai ku annabawan ubangijinka ne ya ban ce misali fa quna illa rasula ilahika ba saboda ya ce misali ai shine Allah din to rabbika wanda ya baka lafiyan da aka kai shekara 400 lafiya ne inna rasula rabbik fa arsil ma'ana bani isra'ila kuma Allah ya ce ka saki banu Isra'ila ka daina azabtar da su wala tu'azzibu ka daina azabtar da su da kake karji ina ka bi ayatin min rabbika mun zo maka da hujjoji daga wajen ubangijinka wa salaman ala man ittaba'al huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a inna qad uhiya ilaina anna al azaba ala man kazzaba wa tawalla an fa mana wahayi azaban Allah ya tabbata ga wanda ya karyata ya bada baya faqal a ƙala famar rabbukuma ya Musa to wane ne Allah naku ya Musa ƙala rabbuna allazi ya da kulli shay'in halqa wusuma da ubangin da ya halicci kowa a bisa tsari ya halicci mutum da ido biyu yayi majaki jela yayi shi a jaki yayi mutum yayi shi a mutum ya musu ilhama yanda za su yi mu'amala auratayya kowanne da jinsin sa a ƙala fama balal qurunul ula sai ce to ya labarin zamanin farko ina ganin ga hadari a gari kuma lokacin ma ya gangara sai mu dakata na alhamdulillah salamu alaikum